الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna yammacin juma'a 24 ga watan al-muharram hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 440 daidai domin ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka kitabut tauhid na babban malamin nan Allah ya kare sa ya ja zamanin shi Salah ibn Fauzan al-Fauzan insha Allah a yau za mu tashi alfisku dan satin da ya gabata mun karanta aljahiliya insha Allah ta'ala faddal ma bismillahir rahmanir rahim qala al muallif rahimahullah thaniyan al fisq al fisq lughatan al khuruj wal murad bihi shar'an الخروج عن طاعة الله وهو يشمل الخروج الكلي فيقال للكافر فاسق والخروج الجزئي فيقال للمؤمن المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فاسقا
فاسق فاسق نعم قال المصنف رحمه الله أو حفظه الله ما لن يتشي ألا كارث الفسق abinda za yi bayani game da shi shine alfisku idan aka ce alfisku shine fasikanci me ake nihi da fasikanci alfisku lughatan alkhuruj idan aka ce fasikanci a yaren larabci ana nihin fita fasaka kharaja ya fita wal muradu bihi shar'an amma a shari'an musulunci idan aka ce fasikanci ana nihin alkhuruju an ta'atillahi wa huwa yashmalu alkhuruju alkulli fayuqalu lilkafiri fasiqun malaci amma a shari'an musulunci idan aka ce alfisku ana nihin alkhuruju an ta'atillah fita daga cikin da'ar ubangiji kenan fasiki shine wanda ya fita kalkashin da'a ta ubangiji wa huwa yashmalu al-khuruj al-kulli wanda fasikanci yakan ɗauki ma'anar fita ta gaba daya aka ce fita ta gaba daya kenan kafirci akan yi itlaqin fasikanci ana nihi da shi bi ma'ana kafirci فيقال للكافر فاسق أكن تيم كافري فاسق والخروج الجزئي فيقال للمؤمن المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فاسق هكا يكن لكما أنا تفتان ونينكي ta yadda za a iya ce ma mumini wanda ya aikata wani laifi daga cikin manya-manyan laifi akan iya ce mishi da akan iya ce da shi fasiki ina fatan kun gane kenan lafazin fasikanci yakan ɗauki ma'ana biyu ko fasikanci babba wanda ana nufi da shi kafirci ko fasikanci ƙarami wanda ana nihin da shi sabo kama yadda za a iya ce makafiri fasiki kuma a ce mumini mutunan kirki mai aikata wasu abubuwa na laifi shi ma a ce marmi fasiki kenan mutum mai laifi mai aikata sabo da sauran saka amma mumini ne yana sallah yana komi na musulunci amma tare da haka yana aikata wasu ayyuka na sabo sai a ce masa fasiki ina fata mun gane kenan kaga yadda ake ce makafiri fasiki akan iya ce ma mumini fasiki فالفسق قسمان فالفسق فسقان قسمان فسق ينقل عن الملة وهو الكفر فيسمى الكافر فاسقا فقد ذكر الله إبليس فقال ففسق عن أمر ربه وكان ذلك الفسق منه كفرا وقال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار يريد الكفار دل على ذلك قوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ما ليتي فالفسق فسقان فاسقانتي كلا بيوني فسق ينقل عن الملة وهو الكفر fasikanci mai fitar da mutum daga cikin musulunci wanda hakan kafirci ne fa yusammal kafir fasika akan ce da kafiri fasiki فقد ذكر الله إبليس فقال ففسق عن أمر ربه ألا يا أنبت لابار إبليس أتشن القرآن sai Allah ya ce fafasaka an amri rabbihi sai ya fita kalkashin da'ar ubangijin shi wa kana dhalika alfisqu minhu kufran wanda wannan fasikancin ta bangaren shedan kafirci ne Allah subhanahu wataala ya kori mala'iku gaba ɗayan su yi sujada ga annabi Adam dukansu sai suka yi sujada sai iblis ya ƙi sujada shine Allah ya ce fa fasaqa an amri rabbih sai ya ki ya bi umarnin ubangiji shi ya fita karkashin da'a ta Allah wanda ana nihin fa fasaqa bi ma'ana fa kafara sai kafirce ma Allah wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce a cikin alqur'anin sa mai girma wa ammal ladhina fasaqu fa ma'wahumun nar lalle waɗanda suka fa suka saki hanya ubangiji suka fita karkashin umarnin shi fa ma'awahumun nar lalle makomarsu ita ce gidan wuta kaga nan ma fasikanci ne amma bi ma'ana me kafirci yuridul kuffar Allah ya wannan magana ne a cikin wannan aya yana nufi da ita kafirai dalla ala zalika qawluhu ta'ala kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون abinda ke nuna cewa lalle kafirai ake nihi fadar Allah subhanahu wataala da yace kullama aradu an yakhruju minha a koda yaushe suka fi nufaci su fito daga cikin wuta u'idu fiha sai a mai da su a ciki wa qila lahum sai a ce da su zuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukadhibun ku dandani azaba ta wuta wadda kuka kasance kuna karyatawa a nan gidan duniya bi ma'ana kaga Allah yana nihin kenan wa'annan fasikan bi ma'ana kafirai tunda babu wanda za su dawwama a cikin wuta gobe kiyama sai wa sai kafirai fasiki din laifinsa inda ya mutu da imani ba zai dawwama ba a cikin gidan wuta kafiri ne zai dawwama har abada babu lokacin da zai fita a cikin wuta sai ويسمى العاصي من المسلمين فاسقا ولم يخرجه فسقه من الإسلام قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وقال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال العلماء في تفسير الفسوق هنا هو المعاصي
ما ليتي ويسمى العاصي من المسلمين فاسقا هكا akan ce ma mutum daga cikin musulmi fasiki walam yukhrijuhu fisquhu min al-islam tare da cewa fasikancin shi ba zai fitar da shi daga musulunci ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 janda lalle mutanen da suke jifar almuhsanat katangaggun mata wanda ba su san abin da ke faruwa ba amma sai suke jifa su da lafazi na zina ثم لم يأتوا بأربعة شهداء sannan ba su zo ba da shaidu guda hudu akan shifarsu da suka yi da lafazin zina fajliduhum 80 jalla Allah ya ce sai a musu bulala 80 duk wanda ke jifar wanda bari ne daga zina sa'un mace ce ko namiji ka jefi mutum da lafazi na zina da kalma ta zina ba tare da kana da shaidu hudu ba akan wannan lafazin da kai to hukuncin sun shi Allah ya ce a musu bulala 80 wala taqbalu lahum shahadatan abada kuma kada ku ƙara karɓar shaidar su har abada ba za su zamanto amintattu ba wanda za a yi amfani da shaidunsu a cikin al'umma musulmi wa ula'ika humul fasiqun nan ne mahallin shahid lalle waɗannan su ne fasikai su ne mi fasikai kaga wannan fasikancin da Allah ya dangana musu ba wai ana nihin kafirai ba ana nihin fasikai musulmi masu laifi kenan ina fata mun gane duk musulmin da zai jifa dan uwan shi da lafazi da kalma ta zina ba tare da yana da shaidu akan wannan zancen da yayi ba Allah ya ce a mishi bulala 80 ba za a karbi shaidar shi ba har abada kuma fasiki ne bi ma'ana mai laifi ne ba kafiri ba وقال تعالى الله مدوكين سركي يتي فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا ولا جدال في الحج duk wanda ya darma ihrami na aikin haji a cikin wa'annan watannin na aikin haji to fala rafasa ba za yi arrafasu ba arrafasu shine mummunan zance ko kuma zancen da ke tada sha'awar da zai sa ka kusanci iyalinka wala fusuka haka kada ya aikata fasikanci kaga nan fasikanci ana nihimi da shi kenan sabo ba kafirci ba wala jidal haka bai dace ba a ce mutum na rikici da garrama ir wadda ba ta da amfani a yanda yake aikin hajji kaga wannan ma aya ta ambaci fasikanci amma tana nihin fasikancin da bai kai kafirci ba shi yasa kenan sai mu nura ashe fasikanci kala biyu ne akan ce ma mutum fasiki ana nihin da shi kafiri wanda fasikancin shi ya fitar da shi daga cikin musulunci wanda kuma ayoyi sun yi bayanin haka kuma akan yi amfani da lafazi na fasikanci akan mutum musulmi mumini mai aikata sa ina fata mun gane mashayi makaryaci annamimi da sauran sunan duka fasikai ne amma kaga fasikancin su bai fitar da su daga bar musulunci malati wa qala ulama malamai suka ce fi tafsiril fusuq fi tafsiril fusuq huna huwa al ma'asi malamai suka ce game da tafsirin fasikanci a cikin wannan ayoyin guda biyu da muka karanto suka ce ana nihi da su sabo ba wai kafirci ba sai ya ce dalikan ad-dalal ad-dalal al-udul an tariqil mustaqim wa huwa dhiddu al-hidayah qala ta'ala من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها والضلال يطلق على عدة معاني واحد فتارة يطلق على الكفر قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا
abu na uku abdalal idan aka ce abdalal ana nihin bata mala ce abdalalu al'udulu an tariqil mustaqim abinda ake ce mai bata shine karkacewa daga barin hanya miƙaƙƙa sai ce wani batacce ne dalin ne mudil batacce ne mai batarwa saboda mi ya saki hanya madaidaiciya wa huwa diddul hidaya bata kishiyar shiriya kenan kenan duk wanda ya bata ya bar shiriya dun kuma wanda ke shiryayye ne ba shi ba bata qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi duk wanda ya shiryu to ya san cewa ya shiryu ne dan kansa amfanin zai kare ne a kansa wa man dalla wanda kuma ya bata ya zaɓi hanya batatta karkatatta fa inna ma yadhillu alaiha kuma har yau dai shi ya batar da kanshi a wannan aya tana nuna mana cewa lalle shari'a shine bin hanya miƙaƙƙa bata shine karkata daga barin hanya miƙaƙƙa والضلال يطلق على عدة معان lafazin abdalal akan yi amfani da shi ana nufin ma'anoni daban-daban ba ko da yaushe bane abdalal yake zuwa bi ma'ana sakin hanya mai kakka na farko ce taratan yutlaqu ala al-kufr a wasu lokutan akan yi amfani da lafazi na abdalal ana nihi da shi kafirci qala ta'ala Allah madaukin sarki yace wa man yakfuru billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا دون دي كافر شيما الله da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa ya kafarce ma ranar ƙarshe ta ce ran tashi alƙiyama faƙad dalla dalalan ba'ida hakikan ya ɓata ɓata mai nisa kaga Allah ya yi amfani da lafazi na dalal amma yana nihi da shi nan mi kafirci saboda duk wanda bai imani da Allah ba mi sunan shi kafiri wanda bai imani da manzon Allah ba shi ma kafiri ne ko yake imani da ɗaya daga cikin manzanni ko ya kafirce ma littafan Allah ko ɗaya daga cikin su ko ya ce shi bai yarda da cewa za a yi tashin alkiyama ba kaga wannan ko shakka babu kafiri ne amma sai Allah ya ce faqad dhalla dalalan ba'ida hakikan ya bata bata mai nisa dan a nuna maka cewa lalle lafazin addalal yakan zo bi ma'ana al-kufr yakan zo ya ɗauki ma'ana kafirci sai ce ثانيا وتارة يطلق على الشرك قال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ثالثا وتارة يطلق على المخالفة التي هي دون الكفر كما يقال الفرق الضالة أي المخالفة أي المخالفة رابعا وتارة يطلق على الخطأ ومنه قول قول موسى عليه السلام قال فعلتها إذا وأنا من الضالين خامسا وتارة يطلق على النسيان ومنه قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ثالثا ويطلق الضلال على الضياع والغيبة والغيبة ومنه ضالة الإبل
ما ليتي وتارة يطلق على الشرك a wasu lokaci akan yi amfani da lafazin addalal ana nihi da shi shirka qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida duk wanda ya shirka da Allah hakikan ya bata bata mai nisa kaga nan ma Allah ya amfani da lafazin ad-dhalal amma yana nihi da shi mi shirka wanda shirka shine hada wani Allah tare da Allah cikin irin ababen da suka kebanci Allah ina fata mun gane ba wai shirka ba ne kawai a ce ka yi sujudi ga gumki ko ga wani daga cikin ababen bauta koma bayan Allah ba shi kaɗai ba ne shirka ko shakka babu wannan shirka ce bayyananna da babu wani wanda zai yi musanta daga cikin musulmi amma shirka ta fi wannan faɗi duk abin da haƙƙi ne na Allah shi kaɗai wani shi baya tarayya da shi a cikin wannan abin idan ka haɗa shi da wani Allah ka yi shirka na daga cikin ababen da Allah yake banta da su samarwa daga babu haƙƙi ne na Allah shi kare banda Allah babu wanda isa ya samar abu daga babu idan ka ce akwai wani wanda zai iya samar da abu daga babu ka tara shi da Allah cikin irin ababen da suka keɓanci Allah ina fatan kun gane wa ya samar da mutum daga babu eh Allah ya samar da mutum daga babu shi ya samar da sama da ƙasa da dukkan halittun da kuke gani har da wa'anda ma ba kwa gani shi ya halicce su bai gani ba wurin wani kafin ya yi su ina fata mun gane shi ya kage su daga babu wannan Allah koma wane ne bai isa ba ya kage halitta daga babu sai dai ya sarrafa ina fata mun gane sai dai ya sarrafa za ya ɗauka dutse a sarrafa shi ya koma wani abu daban za a ɗauka ice a sarrafa shi daga wanga matsayin zuwa wanga matsayin to amma kuma za a iya ƙaga ice zai yi ba zai yi ba ba zai yi ba shi yasa Allah ya ce waɗannan da kuke bautata ma kuma bayan Allah lan yakhluqu zubaban wala ijtama'u lahu duk wanda kuke bauta ma kuma bayan Allah ba za su iya halitta kuda ba ko da sun haɗu don taimaka ma juna wurin su halicce shi ba za su iya wanda ke nuna kenan Allah shine ke samarwa daga babu duk duniyar nan da za a haɗa ƙwararru masana a tara suri guda a ɓoye su cikin wani wuri a ce su yi daidai da ƙwayar zarra ta hatsi ko wake ko shinkafa wallahi ba za su iya saboda wannan ya wuce ƙudurarsu iko ne nawa kenan na Allah to tara Allah da wani Allah cikin irin ababen da suka keɓanci Allah shirka ne ina fatan kun gane haka wurin bauta Allahn da ya yi sama, ya yi ƙasa, ya yi mutane, ya sabkar musu ruwa daga sama, ya arzitar da su da nau'i daban-daban na arziki, wanda da wannan arzikin rayuwarsu za ta iya tsayuwa a rayuwar duniya. Shi ne cancanta bauta mu. To, duk wanda ya ɗauki bauta ya yi ma wani Allah ita nan ma ya shirka, saboda bauta haƙƙi ne na Allah shi kaɗai, wani shi ba tarayya da shi a cikin bauta. Ina fata kun gane, sujudi bauta ne. Ko? ruku'i ma menene bauta ne addu'a menene bauta ne to ba a yi ma kowa waɗannan ababen da muka ambato sewa da ka yi ma wani Allah wannan abin ka tara shi da Allah cikin irin ababen da suka keɓanci Allah wannan sai a ce faƙad dalla dalalan ba'ida hakikan ya ɓata ɓata mai nisa ta yadda ya ɗauki haƙƙin da Allah yake ɓanta da shi ya bai ma wani Allah wannan sawa'un annabi ne ka ba ko mala'ika daga cikin mala'iku sannan ka sani Allah yana da sunaye kyawawa yana da sifofi masu kamala wani shi ba zai yi tarayya da shi a cikin sunayen shi ba da kuma sifofin shi masu kamala ina fatan mun gane Allah shine rayayyen sarki na farko kuma na ƙarshe na farkon da baya da fari na ƙarshen da baya da ƙarshe komai zai zo ya halaka duniya ya bar Allah shi kadai shi yasa ya ce kullu shay'in halikun illa wajhahu komai zai zo ya halaka ya kare sai Allah kadai zai saura a duniya ko Allah kadai zai saura akwai wanda ya sai dauki wannan sifa babu la mala'ika daga cikin mala'iku la mutum daga cikin mutane duk girman shi duk matsayin shi ina fata mun gane Allah barci baya ɗaukar sabale gengedi la ta'khudhuhu sinatun wala naw banda Allah babu wanda ya sai wannan ɗauka wannan yaunin ina fata mun gane Allah ne baya gashiya ina fata mun gane baya kasawa gengedi baya kama shi bale barci amma bayan shifa hakan zai iya samun gajiyawa da kasawa ina fata mun gane ji duk inda yake motsi duk inda yake a lokaci guda dimmo mai motsi ya yi motsi din mai kara ya yi kara ba sa cakuɗewa cikin jin ubangiji nan kowa ya magana nijar duka kowa ya magana kasuwanni duniya duk ana ta hira ana tattamnawa tattamnawa da suke yare daban-daban ko to hakan baya tasiri cikin jin Allah ba ku iya rikita ubangiji yana jin kowa a lokaci guda akwai mai ya dauka wannan sifa babu to idan ka azama wani wannan sifar ka tara shi da Allah cikin irin ababen da suka kebancewa kai shirka kenan shirka tasha ce mai girman gaske duk abin da Allah ya keɓanta da shi idan ka makala ma wani Allah shi ko ma wane ne ka haɗa shi da Allah cikin irin ababen da suka keɓanci Allah wannan lokacin kayi mi kenan kayi shirka to shirka ta kan zo bi ma'ana dalal dalal ya kan zo bi ma'ana shirk abu na uku wa taratan yuqtlaqu ala al-mukhalafa allati hiya duna al-kufr a wani lokaci akan yi amfani da lafazin ad-dalal a cikin saban da bai kai kafirci ba kama yuqalu al-firaqu ad-dalla ai al-mukhalifa kama yadda ake cewa kungiya batatta wadda ta saba ma daidai ina fata mun gane a ce suwa ne yan bid'a ne yan bid'a ne saboda saban su saboda kauce ma hanyar su wannan baya nuna su kafirai ne ina fata mun gane misali maulidi da ake yi sallan maulidi bid'a ce ko shakka ba ku amma mai yin maulidi zamu ce kafiri ne sai dai mu ce batacce ne batan shi bai kai shi zuwa ga kafirci ba sai dai a ce yana aikata mi sabo saboda ya kuskure mai daidai ina fatan mun gane yawwa da irin addu'o'in da liman ke jiwa ya ce mamu salati goma sha ɗaya qul huwallahu kaza wannan duka bid'a ne ba su da alaka da addini na kusa ko na nesa ko wanda za a yi makabarta ko wanda za a yi fatiya suna ko wanda za a yi sadaka kwana 40 ko ta shekara ko ta sati ko ta kwana uku wannan duka bid'a ne wanda suka lazumci yin su suna cewa a yi wannan 'yan bid'a ne batattu ne amma ba za a ce musu ba kafirai ina fata mun gane saboda sun saki hanya sun saki daidai sun ɗauko ta hanyar da ba Allah ya shar'anta ta amma in suna halatta ma kansu yin hakan suna ganin hakan halal ne kuma shine shari'a Allah za a iya kai su zuwa ga kafirci ina fata mun gane yawwa sabo laihi ne mai yin sabo mai yin laihi ne amma mai halatta sabo sai kafarta abu na hudu wa taratan yutlaqu ala al-khata a wasu lokutan akan yi amfani da lafazin ad-dalal akan kuskure wa minhu qawlu Musa alaihi salam qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin annabi Musa alaihi salam ya samu ɗaya daga cikin Qibtawa da banu Isra'ila suna fada, shi wancan ba Qibte, banu Isra'il, ba Qibte ya zo ya kame ma me yake cewa ɗaya daga cikin banu Isra'ila wani abin haka, sai ya su suna jayayya, ya nemi ya raba su wancan shi ba Qibten ya so nuna girman kai da kiyawa akan haƙƙin wancan, annabi Musa ya bige sa ba da nufin ya kashe shi ba sai ya faɗi mutu. shine ake mutanen gidan Fir'auna suke goranta mishi ainihin har mutun ka kashe ka gudu sai ce fa'altuha idan wa ana min ad-dhalin na aikata hakan ne kan kuskure ban nufaci kashe shi ba sai mutu wanda hakan zai iya faruwa kai ka zunguru mutun kawai daidai lokacin shi fade mutu ka kaddara ta same ka kenan yawa kenan ana nihin ad-dhalal na menene khata kuskure abinda baka so ganganta shi bai faru wataratan yutlaqu ala nisyan a wasu lokaci akan yi amfani da lafazin ad-dalal akan mantuwa abinda ka manci wa minhu qawluhu ta'ala na daga cikin hakan fada Allah madaukin sarki da yace an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra wannan aya tana magana ne game da abin da ya shahi al'amarin bashi ya kamata a yi lokacin da mutum yake so ya ɗauki bashi wurin ɗan uwansa wanda Allah ya shar'anta mana hakan kuma ya aza mana ka'idodi da zamu bi don mu kiyaye matsaloli na rayuwa shine a samu wani yazo ya rubuta ga shedu ga wanda ya doka ga abin da ya doka sai a rubuta wani ya doka yaushe kuma zai metu to shine Allah ya ce idan aka rasa namiji sai a samu mace guda biyu su ne a madadin namiji daya sai Allah ya ce an tadilla ihdahuma idan ɗaya su tammance fatuzakira ihdahumal ukhra sai ɗaya ta tanatar da ɗaya kaga Allah ya amfani da lafazin ad-dalal amma yana nihi da shi nan mi mantuwa idan mace ɗaya ta tammance sai ɗaya ta tanatar da ita abin nan ki haka nan ne tare da ni akai kaza ka sai su tana kenan kaga an amfani da ad-dalal ana ni mantuwa wa yutlaqu ad-dalal ala ad-daya' والغيبة ومنه ضالة الإبل أبن الشدة أكن أنفاني دا لفظين الضلال أكن أبن دي بتا بأغنش سيأتي ضالة الإبل بتتشرى قمي kaga addalla kai amfani da shi amana ne mai bataccen abu amfanin wannan abin wannan kashe-kashen da ya kawo muku na dalal dan karka doka lafazin dalal kullun idan ya zo bi ma'ana da shi kafirci haka in kai amfani da shi sai kai ta kafarta mutane ina fata mun gane abin da ya ko shakka babu dalal ne amma sai mu duba wani irin dalal ne in kafirci ne ka aje shi wurin shi na kafirci in shirka ne ka aje wurin shi na shirka in kuma abin da bai kai haka nan bane ba sai ka aje shi a inda yake ina fata mun gane سيتشن رابعا الردة وأقسامها وأحكامها الردة لغة الرجوع قال تعالى ولا ترتدوا على أدباركم أي لا ترجعوا والردة في, في, في, الاس- آه، في الاصطلاح الفقهي هي الكفر بعد الإسلام قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أبنه لشيني الردة أقسام وأقسامها وأحكامها زي بياني جمد أبن الشهير الدع ردة شيني كوما بايا كوما بايا باين دا كي كان كم مسلم جسيتي كافة مسلم يا ردة كينا أصل ردة كان فاروني أكم متنان ديكي شي مسلميني sai wani abin da zai sa ya fita daga cikin musulunci Allah ya kiyaye shi mala yace ar-riddatu lughatan idan aka ce ar-ridda a yaren larabci shine ar-ruju komawa baya qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala tartaddu ala adbarikum ko wala tartaddu ala adbarikum kada ku koma kuna yin baya akan kada ku koma kuna masu yin baya da ya nuna maka kenan nan arridda ana nihi da ita komawa baya ai la tarji'u kada ku koma war riddatu fil istilah al fiqh huwa al kufr ba'da al islam amma ridda a wurin malaman fiqh shine kafirci bayan musulunci da mutum musulmi ne sai ya aikata wani abu daga cikin ababen da za su sa ya ridda ya koma kafiri ina fatan mun gane shi yasa kenan mutum musulmi sai ya farga ya kiyaye akwai ababen da za su sa ka fata musulunci baka farga ba suna da yawa kuma ba abin da zai kiyaye ka game da fadawa cikin su sai sanin su da kiyayewa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace wa man yartad minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wa man yartad minkum duk wanda ya ridda ya bar musulunci daga cikinku an dinihi daga barin addinin shi duk wanda ya ridda daga cikinku daga barin addinin shi fa ya mutu wa huwa kafirun ya mutu alhalin yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum irin waɗannan ayyukan su gaba ɗaya sun rushe fi duniya wal akhirah a duniya da lahira gaba ɗaya wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun kuma lalle waɗannan wanda za su shiga wuta ne su ababen dawwama ne a cikin wuta Allah kare wanda kenan kaga wannan yana nuna hadarin ridda mutum ya faɗi magana ko aiki ko kudirin da zai sa ya bar musulunci kuma yau so da dama daga cikin musulmi suna ridda ba su sani ba kuma rashin sanin ka bai hana ka yi ridda ka shahilci matsalar bai hana ka zan ka yi ridda ina fatan mun gane سيتم أقسامها الردة تحصل الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام ونواقض الإسلام كثيرة ترجع إلى أربعة أقسام هي واحد الردة بالقول كسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو أحد من رسله أو ادعاء علم الغيب أو ادعاء النبوة أو تصديق من يدعيها أو دعاء غير الله أو الاستعانة به فيما لا يقدر عليه إلا الله أو الاستعاذة به في ذلك ما التي أقسامها كشكش الردة الردة تحصل بالارتك- بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام ردة تكن فارو تهيا أيكتا وانا أبدك تكين أبا بندسكي روس مسلمتي ونواقض الإسلام كثيرة أبا بندسكي وروري مسلمتي سنة ديوة ترجع إلى أربعة أقسام wanda duk yawansu suna komawa zuwa kashi hudu su ne na farko الردة بالقول yin ridda ta hanyar yin magana ka iya yin lafazi ko firici da zai sa ka yi ridda ka bar musulunci ka zan kafiri bayan da kai musulmi ne ka sabbillahi ta'ala kamar zagin Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya zagi Allah ya yi ridda ya zan kafiri ya zan arni ko kuma ya aibata Allah ko ya ga wata magana mai muni game da Ubangiji ina fata mun gani wannan yakan faru cikin lafazi kai tsaye da baya ɗaukar wata fasara da tatta daban wanda zagi ba sai irin wanda muka sani ba mu hausawa ko cikin wani yare duk abin da munanawa ne zagi ne ba sai an ci ba ka ci kaza ka ci kaza kamar da muka saba ina fata mun gane da an aibata ka an zage ka to duk wanda ya zagi Allah ta hanyar aibata shi ko ga yin wata magana mummuna ga Allah ya yarda sawa'un ya sani ko bai sani ba irin lafazi kai tsaye da baya ɗauka wata ma'ana sai wannan ina fatan kun gane yawwa saboda za ka iya faɗin wani lafazi mai ɗaukan ma'anoni daban-daban wannan mu da muka ji ba za mu cewa ka yarda ba kai sai mu tambaye ka wannan lafazin da ka gai akan faɗe shi ana nihin kaza ana nihin kaza ana nihin kaza ka san da wannan eh wane kake nihi daga cikin su in ya gaye mai munin sai mu ce to ka yarda ka kafarta amma in ya ce ba yana nufin kaza ba kaza yake nufi sai mu ce a to shikenan amma ka kiyaye irin amfani da irin wa'an ga alfaz ga Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane yawa aw rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko zagin manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi duk wanda ya zagi manzon Allah ko ya aibata shi ya yarda ya zan kafir ya zama arni sau'in ya sani ko bai sani ba da ya amfani da lafazi karara da baya ɗaukar wata ma'ana sai wannan cikin zagin manzan Allah ko aibata shi wannan ya zama kafiri a lokacin da ya aikata wannan aiki sawa'un cikin jahilci ya gai ko cikin ilimi inda ya gai wannan lafazin tare da hankalin shigarau da zaɓinsa ba cilasta shi aka yi ba ya zama kafiri ina fata mun gane sai fa in hauka yake ko kuma cilasta shi aka yi wanda aka tilasta ya yi amfani da lafazi na kafirci in dai zuciya shi tana kyamar abin da bakinsa ya faɗa ba zai kafirta ba shi yasa Allah ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda aka tirsasa shi aka tilasta shi sai ya faɗa tare da zuciya shi na cike da imani shi da kansa bai so faɗin abin da ya faɗa ba in ba dan da tirsasa shi aka yi ba amma idan ya ƙi faɗa aka kashe sa wannan ya fi makami ya fi girma a wurin Allah a sa ka ka zagi Allah kuma manzo Allah ka ce kai ba za ka yi ba akan rayuwarka wannan idan aka kashe ka kaga ka da cikakkashe da wurin Allah madaukakin sarki in ka iya in baka da karfin nan baka da wannan hanzarin kana iya ka faɗa zuciyarka na cike da imani baka so amma baka iya tahammulin azaba baka so baka iya ɗaukar yaunin wahala sai ka faɗa tare da kana kyamar abu ina fata mun gani to kenan duk wanda ya zagi Allah ko manzan Allah ko ya aibata ɗaya daga cikinsu tare da hankalinsa da zaɓinsa wannan ya yi ridda ya zama kafiri hukumcinsa shine a kashe shi hukumcin wanda ya zagi annabi kisa ne ya tuba ko bai tuba ba ko da ya zuwa ilanin tuba da gaske ke ya tuba to hukumci shi shine a kashe shi wannan tsakanin shi da ubangiji ne tuba shi amma tun da ya zagi annabi hukumcin musulunci shine a zub da jinin shi kawai a raba shi da rayuwa aw mala'ikatihi ko wanda ya zagi mala'ikun Allah aw ahadin min rusulihi ko ɗaya daga cikin manzannin Allah ba wai sai annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kowane annabi daga cikin annabawa idan ka zage shi ka aibata shi ka yarda Allah tsare a wadda'i ilmi al-ghaib ko mutun yayi da a wasanin gaibu yace ya san gaibi wanda kaga gaibi sifa ce daga cikin sifofin Allah wannan Allah baya tarayya da Allah a cikin sifan nan duk wanda ya da sanin gaibi kamar yayi ma Allah kishiya cikin irin ababen da suka kebanci Allah ba wanda ya sa abin da zai faru gobe sai wa sai Allah ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت باب وندسة إن الله عنده علم الساعة وينزل, وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام Allah shi ne masanin gaibi shi ke sabkar da ruwa masu amfanin mutane kuma ya san abin da ma'aifa ta kumsa ya san abin da ma'aifa ta kumsa kaya cewa yanzu akwai 'yan metiyo suna ba da labarin za a yi ruwa da abin da ke kama da shi wannan hasashe ne in za a yi ruwan Allah kaɗai ke san yaushe za a yi su bi tahdid an yi su ko ba a yi su ba sai Allah shi ke sabkar da kayan shi kun iya kirdade ku dace kuma wannan ilimi ne mai zaman kanshi ba gaibi bane ku ina fata an gane ba gaibi bane ku amma sanin bitahdid babu wani sha da Allah kadai sani kuma sanin abin da ke cikin ma'aifa ka ce ana amfani da al'ashi'a yanzu na zamani wanda ana iya hango abin da ke ciki eh a iya hango shi a wasu lokutan in ya kai wasu watannin za a iya ganin shi kuma idan aka gane shi a iya gane namiji ne ko mace ne a wata lokutan amma wa ya san zai rayu ya fito duniya wa ya san me aikin shi idan ya zo kwana nawa zai yi dan wuta ne ko dan aljanna ne wake da labarin nan sai Allah kai ya saka hango haka ba wani wanda zai hango ma haka nan sai Allah shi kadai ina fatan mun gane kenan wannan abubuwan da suke haskowa suna hasko abin da ke zahiri ne bayyane ne ba gaibi bane ba amma gaibin ba wanda ya sai hango shi wa zai ba da labarin wa gama cadiya nawa za ta haifuwa maza nawa mata nawa cikin su suwa za su rayu suwa za su mutu suwa ya talaka suwa ne masu kuɗi suwa ne masu mulki akwai babu sai wa sai Allah bi ma'ana gaibi duk wanda ya da'awa shi kamar yana tarayya da Allah cikin irin ababen da suka ke banci Allah sawun annabi ne daga cikin annabawa bai san gaibi ba mala'ika daga cikin mala'iku ba su san gaibi ba aljanu ma ba su san gaibi ba ina fata an gane wanda gaibi abin da ya ɓoyu cikin irin ababen da Allah ya baka domin tabbatar da abu a ilmanci akwai shi ko babu Allah ya ba mutum alhawasul khams wasu abubuwa guda biyar da su yake riska ya tabbatar da abu akwai shi ko babu shi na farko gani ta hanyar ido kana iya tabbatar da ilimi ka ce abu akwai shi ko babu shi ko ta hanyar ji ko ko ta hanyar taba abu ko ta hanyar jin ɗanɗanansa ko ƙamshinsa wanga su ne ababe guda biyar wanda kake riska ilimi da su duk abin da ya ɓoyi cikin irin ababen ga guda biyar sunan shi ne gaibi baka isa ka gane shi shi yasa kaga Allah menene gaibi ne ba yadda za a yi ka riske shi ko guda ba ka da wata hasa da za ta baka damar riska ubangiji in ido ne la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar da shi baka ya fahimta ubangiji ko bale batun taba ko dandana ko jin kanshi sai dai ka sallama kai imani ya bar maka ayoyi da dalilai wanda za su tabbatar maka cewa akwai shi ina fatan mun gane don haka da'awar ilimin gaibi ridda ne wanda zai baka labarin me zai faruwa gobe ridda ne ba wanda yasa wanda zai faru abin da zai faru gobe sai wa sai Allah shi yasa kenan kaga bokaye da malaman tsubbu da suke baka labarin armanka akwai sa ko babu sa idda ilmul ghaibi ne da wasanin gaibi ne za ga mutum ya je wurin boka yana sa abu ga mishi arme yake so ya akwai sa ko babu bai iya ganowa ba zai iya ganewa ina fata mun gane ko ko an sace moto ko mota ko ta dabba ka je wurin boka ya ga ma inda take ba sai iya ganewa ba ka iya cewa to ai ana samu kuma yana gan gidan da yake wannan wata hila ce dibara ce yakan yi amfani da shayatin na aljanu su ma cigiya suke suna nema har su dace da gidan zo su ga mishi cigiya suke eh mana annabi sulaiman alaihi salam Allah ya bashi mulki mai girma ya sakhare mishi aljanu ya bashi iska akan iska yake bulaguro aljanu na mishi hidima dare da rana tsoronsa suke lokacin da ya mutu aljanu ba su fahimci ya mutu ba suna ta aiki tukuru dare da rana da me suka gane ya mutu sanda shi da ta faɗi sai ya faɗo nan sa kawai suka gane falamma kharra tabayyanat aljinnu an law kanu ya'lamuna alghayb ma labithu eh fi al'adhab shadid ko muhin muhin lokacin da sanda annabi me yake ce mishi Suleiman ta faɗi sai ya faɗi lokacin aljanu suka fahimci cewa ya mutu suka ce da sun san gaibi da ba su tsaya cikin azaba ta wulakanci wani kenan aljanu ma ba su san gaibi ba kenan kaga bokan nan da da zaka zo wurin shi da malamin nan na tsubu yana da hulɗa da shedannu wani bokan zaka samu yana da aljanu da sun kai 500 masu mishi hidima ne dare da ranar sahiya da mulki za su fattashe mai agaras cikin awa guda duk su lalibe mai garin agaras zo su ba shi labari motar na yana gida guda unguwa gida kaza unguwa kaza daidai wuri kaza kaga abin da yasa kake mamakin shi wani abu ne wanda kai baka ganin shi amma shi yana alaka da su kuma su ma yawo suke suna nema suna bincike in sun samu su gaya mishi aka samu wani mayan shaidani na cikin mutane kai shi ya danna su ma su nema su rasa shi an sha zuwa wurinsu ba samu ba ko ba sha zuwa ba an yi daidai da mayan shaidan cikin mutane shi ma kai shi ya danna shi ya ɓoye shi ko ba su gane shi ko to wannan shine kawai amma ba su san gaibi wasu ma ba su iya ganewa ba su iya ganewa kenan kaga da awa cewa sanin gaibi wannan ridda ne ba wanda ya san gaibi sai wa sai Allah subhanahu wataala a waddi'a'in nubuwa ko da awa annabauci ko mutum ya fito ce shi ma annabi ne wannan yayi ridda ya kafirci ina fata mun gane ko ko bai ce annabi bane ba amma ce shi mala'ika zo ya kawo mishi wahayi a annabi kenan ina fata mun gane bai ce annabi ba amma ya ce mala'ika yakan zo ya kakkame labarin abin da ke faruwa kenan kaga yadda awan me annabota ko da bai ce shi annabi bane ina fata mun gane aw tasdiqi man yad'iha ko gaskata mai da'awar gaibi ko mai da'awa annabauci shi ma ridda ne wani mutum ya zo ya ce shi annabi ne sai ka yarda cewa eh shi annabi ne a wannan lokacin kayi mi kenan eh kayi ridda kayi ridda da wani ya zo ya ce annabi ne a yanzu zamanin ga da muke ciki shi ya yi ridda idan ka yarda cewa eh annabin ne da gaske kai ma kayi mi kayi ridda ina fatan ana fahimta ko yawa wannan shi zai nuna maka kafircin mahadi wanda yake nan dogon tudun faila kwanakin bayana ta yau da shi a cikin salula ya ce su annabawan ɓoye ne kaga da wa annabauci kafiri ne wannan shakku cikin kafirci shi ma kafirci ne har ne kuma ya samu mabiya akan haka da yawa wanda kaga wannan riddal har yake cewa wanga zamanin yace ba zamanin annabi Muhammad bane kaga wannan ma zagin manzon Allah ne zagin annabi ne yace wagga al'umma ba za a tambaye annabi Muhammad ba game da ita shi za a tambaya saboda annabi lokacin shi ya wuce wai ya buga misali so yake ya jawo ma mutane nesa kusa sai yake buga mutane misali da su kunce da wanda suka wuce su tanja tunda sun wuce ba za a tambaye su game da al'amarin Nijar ba haka shi ma annabi tunda ya wuce ba za a tambaye shi game da al'umma ba kaga wanga aibata manzon Allah ne zakin annabi ne yace duk wanda ya bi annabi ko shehu yace ya kwanci ki shi yasa abin da yake kina abuwa kenan abishi kaga wannan zagin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yayi da awata annabuci cewa shi annabi ne tunda ga al'umma ba za a tambaye annabi ba shi za a tambaya wanda ƙarya ne ayoyi na ƙur'ani suna da yawa wanda ke nuna cewa lalle ga al'ummar ta annabi ce saboda Allah ya ce wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin Allah zai tambaye wanda aka turo ma sako da wanda aka kawo masa annabawa kenan annabawa kenan kuma al'umma ga ta annabi ce gobe kiyama wasu mutane za su zo daidai ruwan alkausar suna so su sha sai a dinga kore su sai annabi ya ce mi ummati al'umma ta ce kuma ga al'umma ce ta ƙarshen zamani amma ya ce ga al'umma ba ta annabi bace wannan kaga kafirci ne imani da abin da ya faɗa kafirci ne yarda da abin da ya faɗa kafirci ne shakku cikin kafirci shi ma shi ma kafirci ne au du'a ghairillah ko kiran wani Allah da biyan bukata duk wanda ya roki wani wanda ba Allah ba cikin irin bukatocin da babu wanda iya biyan wannan bukatun sai Allah ya yarda ina fatan mun gane ya yarda bukatu kala biyu ne akwai bukatar da dan adam irin ka zai iya biya ma wannan bukata to roƙon shi wannan bukatar ba kafirci bane wani ba ni kaza wani ba ni kaza cikin irin ababen da wannan ya iya kuma yana nan gaban ka yana jin ka ya iya baka wannan abu amma ka ce wani ba ni lafiya zai baka lafiya ka nemi wani abu wurin wanda baya mallakar shi ko ko ka roƙi wani Allah cikin irin ababen da ya iya baka su amma bayana manzo Allah ba ni kasa bayana baya jinka kaga wannan ma shirka shehu ba ni kasa shehu baya nan baya jinka bai san kana yi ba kiranka cewa manzon Allah ko shehu ko mala'ika ba ni kaza kamar kana kudirin cewa yana jinka yana ganinka yana tasarrufi cikin kauni wanda wannan sifa ce ta Allah madaukakin sarki kenan kiran wani Allah da neman bukata a wurin shi cikin irin bukatar da babu wanda ya iya biyan ta sai Allah riddan bar musulunci ko da annabi ne ko mala'ika daga cikin mala'iku aw isti'anata bihi aw isti'anati bihi fima la yaqdiru alayhi illa Allah da neman taimako wurin wani Allah cikin irin ababen da babu wanda isa taimaka da su sai Allah shi ma ridda ne Allah ne kada yake neman taimakon shi cikin irin ababen da wani shi bai iya biyan bukatun nan ba shi yasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kade muke bautata ma kuma wurin ka kade muke neman taimako cikin irin taimakon da dan adam baya yin shi ina fatan mun gane amma neman taimako wurin wani Allah wanda ba Allah ba cikin irin ababen da ya iya maka su yana nan yana jin ka ba shirka ba ne wani taimaka min ɗuwar wannan abin kan mashin kina taimaka min da kaza taimaka min tura min mashin kina ko mota ta kaga ka nemi taimako wurin shi cikin irin ababen da ya iya amma yanzu mota ka taɓa ci ga hanyar ka ce ya annabi taimaka min yana jin ka yana ganin ka shirka ne riddan barin musulunci ne awul isti'azati bihi fi zalika ko neman tsarin wani Allah cikin irin ababen da babu wanda iya maganin su sai Allah wannan shi ma ridda ne to kaga wannan shine ridda da kan faru ta hanyar lafazi ka faɗi magana baka ankara ba ta fidda ka daga cikin musulunci wannan zai tana taro da mu ayar da take cikin alkur'ani mai ban tsoro wasu shashe daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kan hanya sai suka ga wata magana mai muni ɗaya ya gai sauran suna ji ya ce tun da nake ban taɓa ganin mutane masu son ci ba kama annabi da sahabban shi tun da nake ce ban taɓa ganin mutane masu jin tsoron abokin adawa bar lokacin da aka haɗu sai mutanenmu yana nihin annabi da sahabban shi ɗaya daga cikin sahabbai da ya ji ga magana bata masa ba sai ce bari je ga manzo Allah ga abin da suke faɗa ka hinye je Allah ya turo mala'ika Jibril daga sama yace manzo Allah za su zo wurinka suna neman uziri suna neman cewa abin da suka yi ba daidai bane ba suna neman hanzari Allah ya ce ka ce musu la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kada ku kawo hanzari inji Allah kun riga kun kafurta bayan cewa da kuna da imani suka zauren annabi wallahi ga magana ba mun gaita bane da nufin kafirci kawai hira ce ta bisa hanya a yi da yariya mu doke mu kan mu kewar tahiya yana rike da igiya tara kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabin da ke ba labari ji kahuwan shi duwatsu na na kasa na bugon shi saboda yana rike da rakun annabi bai ce mishi komai sai dai ya ce mishi la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum yace annabi kaza la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kun riga kun kafarta bayan da kuna da imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin da ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim إن العبد لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم so da dawo mutum zai yi furici da wata kalma bai ankara da ita ba bai ba ta wata muhimmanci ba sai ta sa ya abka cikin jahannama ya ga wata magana bai dauke ta kuma bai yarda ya kafarta Allah ke shi makari yana kaga mutum sai yana sama bakin shi lizami ya san me yake faɗa dan da dama daga cikin musulmi yau suna ga maganganu na ridda ba su sani ba izgili ridda zai sa kai ridda izgili da ababen musulunci izgili da sallah da masu sallah izgili da aswaki da baka dauke shi kuma ba sai sa kai ridda izgili da geme sai sa kai ridda shi yasa kenan sai an kiyaye option kira